والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الموعود رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwa cewarsa rayuwar ta fito wannan rana ta Juma'a yau uku ne ko? Biyu ga watan biyu ga wannan al-muharra shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ba a cikin kuma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a mun sake haɗuwa wannan majalisi ci gaba da fassara na ayoyin alƙur'ani da muka ji cikin wannan littafi na wajen al'an ila ma'anin alƙur'ani muna cikin kotun al'am yau kuma insha Allah shi ne zai zama ko da wannan na karshe a cikin wannan sura wanda kuma shi ne da wannan na farko a wannan shekara muna roƙon Allah ta'ala in ta bauta ta gabata ayyukan da muka yi waɗanda Allah ta'ala ke so muna roƙon Allah amsa mana Thank you. abubuwan da muka gaba da wanda ya kuma da ya mutane wanda muka sani da wanda muka sani ba muna roƙon Allah ta hala ya gafarta wa Allah ta yi kama wata abu da muka muna roƙon Allah ta mana wata ala cikin wata shekara da za aka fuskanta Allah ya karfafe mu wajen yin abin da Allah yake so ya yarda shi idan ajalin mu a cikin wannan shekara Allah ya hukunta muna wajen Allah ya amshe da imani Allah ya kyautata mana gaba da zama ko ta fi bayan kyau mun tsaya aya ta ɗari ne da hamsin da takwas za mu tashi a wacce take zai da ita insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إلا مثلها وهم لا يظلمون
نعم mana yin shimfiɗa da cewa walamma bayyana Allah ta'ala an da sabila kul mustaqima wahidi yayin da Allah ta'ala ya bayyana cewa hanyar ta ne gaskiya guda ɗaya ce cikin ayar da ta gabata Allah madaukaki ya ambata mana cewa hanyarsa guda ɗaya ce kuma wacce take mai gaskiya وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هناك سبلا ya bayyana mana cewa akwai waɗansu kuga da suka fitar da jikin wannan hanya mana al-musulmi na bilin tiba'i a wanda ya hana musulmi tattubu wannan kuga wata ta farwata bihin an sabili balle ta raba su da hanyar Allah ذكر فيما يأتي أن الذين اتبعوا تلك السبل ففرقوا دينهم بها فليسوا على هدى cikin ayoyin da ke tafe sai Allah ya ambaci cewa duk waɗanda suka bi irin wannan fugar suka rabu da addinin Allah wanda shi ne hanya mai gaskiya da ya aiko manzanni da ita da fa irin waɗannan mutane ba a kan shirya suke ba wa ƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce innan ladina farwaqu dinahum lalle waɗannan waɗanda suka rarraba addininsu ikhtilafihim fihi saboda safanin da suka yi a ciki suka karkata karkata shi kashi kashi fa akhadhu ba'dahu wa taraku ba'dahu suka yi riko da sashe na abin da Allah ya umarni suka bar sashe suka yi watsi da shi wa kanu shi'an kuma suka zama bangare-bangare yawa tanki balika bangarori mabambanta waɗanda duka sun bauta daga abin da Allah ya aiko manzannin su da shi wakil kira'atin a wata kira'a fara kogina waɗanda suka rabu da addinin su kenan ai taba kogina mun lari ubiru waɗanda suka bar addinin su da aka musu umarni suka yi riko da san zuciya asali ana nufin yahudawa ne akan su wannan aya ta farka kamar yadda mujahid katada almajiran ibn abbasin da suddi suka ambata suka ce humul yahudu wan nasara domin Allah madaukaki ai ya faɗa game da su wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah wato waɗanda aka ba su littafi ya hudu da nasara ba ta farwa ko ba su rarraba sun zan kashi kashi sun bar hanyar Allah ba illa min ba'di ma ja'at mun bayyana sai da hujja ta ce musu suna sanar da hujjar sai suka bata kenan wannan aya ta yi ishara cewa nan innal ladina farwaqu dinahum ana nufin da nasara asali to amma kamar yadda ibn kafir ya ambata za ta ɗauki ma'ana na duk waɗanda suka yi bibiya akan abin da su yahudu da nasara suka aikata don haka a kowane zamani ne a kowace al'umma ma dama mutane suka yi watsi da tafarkin allah mai gaske suka rarraba addininsu suka ke yin aiki da a shiryar da allah ya aiko manzanninsu da shi da su ma sun shiga ciki shi yasa nan malam ya fassara su yace wa hum ahlul bid'ah wa turuq ad-dalal su ne yan bid'a da masu bin tariqun nan na fata mimman yad'una al-islama yattabi'una al-hawa waɗanda suke da'awar musulunci amma suna bin son zuciya wa yud'ibuna al-muslimina bi tafriqi kalimatihim kuma suna raunana musulmai saboda yanzu sun karkasa musulmai ba al'umma ce guda ɗaya ba waɗancan an ɓangarar da su can waɗancan an ɓangarar da su kowa yana da musulmi da abin da wani mutum ya zata musu sun bar littafin Allah da sunan manzon Allah wa idlalihim an tariqil huda wa rahma kuma saboda sun fadda mutane daga tafarki na shari'a tafarki wanda a ciki ake samun rahamar Allah wa abu dawud abu dawuda ya rawaito cikin sunan sunsa aka nan turmuli shek nasiruddin albani ya ce hadisi na hasa an mu'awiya an samu hadisi daga mu'awiya wanda yake cewa amatina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala manzon Allah tsira da amincin Allah ke tabbata a gare shi ya miƙe a cikin mu kana yace ala inna man كان قبلكم من أهل الكتاب اختلفوا على اثنتين وسبعين ملة النبي يقول للي وأنت أكبا وللتفا أجبانك سيرا ربا وجم فنجرا الدين سكشي كشي أبيك تفرقي كدا سبعين دجو وإنها من الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين amma wannan al'umma ita kuma sai ta rarraba ita ma wato har zuwa saba'in da uku tabarki daban-daban in kanu wa saba'una lin nar yace saba'in da biyu a cikin waɗannan ɓangarorin duka suna da awar musulunci wuta ne za ka shiga wa washi na janna ɗaya daga cikinsu ita ce sakin aljanna Allah ta samu wacce annabi ya ce waliyar jama'a wato su ne aljama'a waɗanda suke kayan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gadar ma al'umma وعن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث يا رسول عبد الله بن عمرو بن العاص الله يشهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم zan Allah sai ba da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna bani isra'ila tafarwaqat ala 72 milla ai bani isra'ila sai rarraba a kayan hanyoyi guda saba'in da biyu fara da addininsu a wata ruwaya an ambaci cewa yahudu su suka rabu saba'in da ɗaya nasara masu da'awar attaura masu linjila suka rabu saba'in da biyu wannan ya kawo ya ce bari isra'il kawai saboda ai da attaura da linjila duka an sautar da su ne cikin bari isra'il تفرقت على 72 ملة فعلا له أكاين الدينين قدا سبعين دبيو قالوا ومن هي يا رسول الله وانا عميك يا ينشي أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ملة كلها في النار إلا واحدة wannan al'umma ma sai tara raba a kayan safar kai guda saba'in da uku dukkan su wuta za su je in da guda ɗaya aru shi ne suka ce wa man hiya ya rasu barba wacce ce ya manzo Allah sai annabi ce man kana alama ana alaihi yawma wa ashabi wacce ta kasance akan irin abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina a kharaja wani turmudi imam turmudi ya rawaito me ake nufi wacce take kan abin da annabi yake shi da sahabbai ba ana nufin tsarin abincinsu irin ɗaya ba ba ana nufin tsarin gidajensu irin ɗaya ba ba ana nufin irin nau'in tufafinsu iri ɗaya ba ko ababen da suke hawa su ma sun takaita a irin wancan ba ana nufin tafarkin addini irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya rayu littafin Allah da bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi na sunnarsa shi yake jagoranci ga al'umma duk al'ummar da ta yi riko ta yi tamassuki da wannan tafarkin ita ce wanda aka ishara a wayar baya aka ce wahiyar jama'a ita ce aljama'a mutanen da suka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah shine jagora don haka a kowane lokaci idan mutum yana son tsira to zai koma ne zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ambata cikin hadisin irbab ibn sariya yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sassafawa mai yawan gaske mutane za su dinka saba wa koyarwar addini na hakika za su kullo da wasu abubuwa daban da ma an sallallahu bi amin sultan kuma su jinkina shi ga addini su ce addini da shine ikhtilafi da ake sabawa daga tafarkin da annabi ya gada don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi wasiya ga al'ummarsa in sun samu kansu a wannan lokaci alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abdu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah annabi sai ya kori al'ummarsa da ruku da sunnarsa da abin da halikokinsa shiryayyu suka ɗora mutane a kayi wanda bai fito ƙarara cikin hadisi ko a cikin alƙur'ani ba suka ishtihadinsa tare da sauran sahabbai kamar yadda yake ma'arufi cikin shari'a musulunci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce take mai tsiran nan ita ce man kana alama ana alaihi yawma wacce ta kasance akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa a wannan lokaci wa ashabi shi da sahabbansa don haka idan za ka yi sallah annabi ya ce sallu kama wa aiki gobe usalli kwaikwayi ya annabi ya yi in za ka yi azumi ka kwaikwayi ya annabi ya yi in za ka yi aikin hajji annabi ya ce ku zo an nema na sai ka ko ku koyi ayyukan hajjin ku a wajena duk abin da za ka yi waiwaya baya wani tsohon minista na na italiya ana ce da shi barasconi da aka taɓa yi a shekarun baya eh kamar shekara nawa ba yaushe ne na ake wannan cogen cogen world trade center na wace shekara ne 2001 ne 2001 ne ko ba 2001 ba don ke dabar ne ok haka ne na yi ke dabar masu haka ne ba eh shi ne yake na yi dabar don ke dabar ne to a wannan lokacin ne ka san sun hayayyako da suke cokin dama sun shirya ne don su yaki musulmai kuma to karya labar musulmi yadda ba za su iya yin musu ba don a yi abin da ake so a yakan daulolin musulunci kuma sun cimma burinsu da wannan lokacin sai shi wannan balanskoni matsiyaci wanda yake ambata cewa civilization western civilization wai wayewa wayewa da ci gaba na kasashen turai ya kere wayewa da ci gaban musulmai da shekara dubu ɗaya da ɗari magana ce ita abin fare wayewarsu wai ya kere wayewar musulunci wayewar musulmi da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kun san me yake nufi shi ya faɗa a matsayin kushe ne mu kuma fassara yabo ne mu a wajen wai yana nufin cewa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ai lokacin ne zamanin sa akwai ko haka ne ko to don haka su daga shekara dubu ɗaya da ɗari hudu zuwa wasu zuwa yanzu ci gaba suke suna ƙara wayewa suna ƙara caccanja abubuwa don ya dace da zamani tsarin mulki tsarin zamantakewa mu'amalolinsu kasuwancinsu da sauran abubuwa shi kuma musulmi kullum ana daɗa yin gaba amma shi kuma kwaikwayon wancan zamanin yake yi a rayuwarsa mun fahimta wai kwaikwayon wancan za shi ne ma'anar da yake magana ce ta abin kule to a lokacin ma yi ta masarta ce to ai mu za mu haka muke mu wannan ba shi ne wayewa wayewa a wajen mu shi ne ka tsaya a kan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam irin wadda ya yi a wancan zamanin haka rayuwa in ana kulle a lokacin to a yanzu ma yanzu 21st century kullum zabi in an ina saka niqabi a wancan a yanzu ma niqabin za mu sa in ana kafa gemu a wancan lokacin yanzu ma gemun zami domin addini ne so yadda in an ce naman alade a wancan lokacin da riba haramun ne a yanzu ma haramun ne mu a wajen babu zamanin da zai zo ya ce mana wannan halal ne mai yadda ba za mu yi ba to ai kaga mu yabo ne dama haka muke eh shine ma hukaci dama mu haka muke kuma ƙarya yake yi ya ce mun bi sun a yanzu ma mu tafi sun bi su wayewa ba bai da gaske a yanzu ma musulmi sun su musulmi mace ne ba ganta a rufe rukun ko ba ka ba iya abin da take na kwalliyar jikin ta koyo ai wanda kowane irin kwalliya ta mata a gida ka gani ita kuma wannan ta sanya kamfani rabin cinyar ta waje aikin nonon ta waje kuma ta fito ita babbar mutum babbar mutum ce ma tana da odari kuma tana tafiya yana ta kallon ta shi odari an ji wajen mutum kuma ta rasa yadda za ta yi ta dan gafe kafafunta haka kar a ga mataimakinta to me waye waje eh wai wanda hikima yake cewa ولو كانت التبرج تقدما لكانت الحيوانات أشد تقدما من الإنسان inda a ce bayyana tsaraici ci gaba ne da wayewa to kenan da sai a ce dabba ta fi dan adam wayewa akwai a yi taba kumbutun ta ma take dagawa ba ko mai ma a gani ashe ta fi dan adam wayewa kenan ko ashe ba wayewa ba ne dabbanci Allah ya shi nan ka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci su waɗannan Yahudawa da suke wannan tabi'a da waɗanda suka bi ta farki irin nasu Allah ce lasta min mutu shay'in sai ba ta tare da su ta kowace hanya ai an ta min bari'un wa hum minka bara'u bura'u eh wa hum minka bara'u bura'u ai kai ka baranta daga gare su ma kuma sun baranta daga gare kowa hanyar da dama تقول الأرض لا رواك الشيء إن فعلت كذا فلست منك ولست مني wato in ka aikata kaza kamar bahaushe ne ce ba ni ba kai shi ne falafta ninka wa lafta ni to wato kenan Allah ce minhum lafta minhum fi shay'in ay ba ka bar su ai kullu wahidin barikun min sahibi kowa kenan ya bar hansa daga wato sahibinsa Allah yake inna ma amruhum ila Allah ka sani al'amarin su zuwa ga Allah ne shine mai jibintar su sun mai nabbi'uhu kuma Allah zai ba su labari a ranar lahira da ma kanu ya fa'alun da abin da suka kasance suna aikatawa fa yajazihim bihi kuma Allah zai musu sakamako da shi fa innahum kanu jahilin bi hal ma takabu ai su sun jahilci yanayin abin da suka hau abin da suka aikata eh sun jahilce shi ne da ta dina an suri aji wata yi sai rabbana ba su san mummunan makoma na barin tafarkin Allah ba duk lokacin da mutum ya bar wurin tafarkin Allah bai san ina zai kai shi halatta yake kai shi ay yuhibuhu lahum ala qutil ash'ar Allah zai bayyana musu shi wato a taron halittu baki daya a ranar alkiyama wa ba'da dhikri balali wal bidati wa ma sayujazuna bihi yawm al-qiyama bayan da Allah ta'ala ya ambaci nau'o'in mata da bil'o'i kuma aka ce kada abin da kuma abin da za a mutu sakamako da shi a ranar alkiyama a tuba abu mai bayani kadar da zahir amilina ala taqwa wa tauhid kalmatul muslimin sai dai masa da bayanin da kuma sakamakon waɗanda suke yin aiki bisa tsoron Allah da kuma dunkula kalma ta musulmai su ba su rarraba jama'a ba sun tsayi a tarin asali shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala sai Allah ya ce
قل إنني قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إب ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين
من جاء فأين يمكن أن تتشوى نعم فقال الله تعالى يجي من جاء بالحسنة دون يزود الحسنة فهي كل ما حسنته الشريعة وتعب ليكوك شنو تقبل الشريعة تجي ليكوك على وفق الكتاب والسنة أبدا ديزيكو لعدم القرآن وسنة النبي الثاني أولا نوع المجنة Allah ta'ala ya ambaci wasu nau'o'in magana a matsayin hasana wa man ahsanu qawlan min man da'a ila Allah wa amila salihan kaga min man adda'a ila Allah kenan ashe magana ce wacce take hasana aw fi'lan ko kuma aiki mutum ya aikata Allah ta'ala ya ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawqizati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan tarihin shi ba aiki kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa aiki ne sai a kira shi abu mai kyau to da abin da shari'a ta kira shi da kyau shi ne mai kyau abin da shari'a ta ce ba mai kyau ba ne ba wanda zai mai da shi ya zama mai kyau yana nan a matsayinsa ko da duniya sun haɗu sun ce ka za mai kyau ne to wallahi a wajen Allah ba mai kyau kan ba ne to don haka Allah ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati wanda ya zo da abu mai kyau falahu ashru amsalha to yana da kwatankwacin sa guda goma ai jaza'u ashar hasanat sakamakon wato kyawawan ayyuka irinsa guda goma za a bashi idan idan mutum ya yi sadaka misali ko ya yi kyauta to za a bashi lada ne irinsa guda goma wato duk abin da mutum ya yi kwatankwacin abin da Allah ya shaka da masa to zai ruban ya masa kuma sau goma Allah karimi ne yana da karamci yana son bayan sa su samu tsira ya sa ya ba su sakamako wanda yake rubaɗi haka wa man ja'a bil sayyi'ati kuma duk wanda ya zo amma duk wanda ya zo da abin da yake mara kyau fa hiya kullu ma ra'atu shari'atu qabiha shine duk wani abin da shari'a ta gashi mummuna in dai shari'a ta ce kaza mummuna ne ba shi da kyau kada a yi to duk wanda ya aikata irin sa to Allah ta'ala ce fa la yujza illa mithlaha ba za a sakan ya masa ba ba ce ku tabbacin ta ai da za a izalan yuku sallah sakamakon abin da ya aikata ne in har ba a dafarta masa ba wa hum la yuzlamuna alhali ba za a zalunce su ba a zai muka suna min jaza'in shay'a ba za a rage musu komai a cikin sakamakon aikin su hadisi ya inganta a cikin bukari daga abdullahi dan mas'ud a abdullahi dan abbas Allah ya tsara musu yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna rabbakum azza wa jalla rahimun lalle ubangiji kuma abincin buwaya da daukaka mai tausayi ne mai jin kai من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة دون دين يقول yin wani hasana kyakkyawan aiki wanda shari'a ta ce mai kyau kuma sai bai yi ba za a rubuta masa hasana guda ɗaya goma da baya ba an ce goma za a bashi ba in ya aikata to idan ya yi kurin zai yi kuma bai samu ya yi ba to za a bashi goma sai guda ɗaya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in amilaha kutibat lahu ashar ashara idan kuma ya aikata za a rubuta masa shi a matsayin lada goma ta kamar yadda aya ta ambata wa man hamma bi sayyi'ati wa lam ya'malha duk wanda ya yi nufin yin mummunan aiki kuma sai bai aikata ba to za a rubuta masa lada guda ɗaya kutibar lahu hasana wa man amilaha kutibar lahu sayyi'atun wahida wanda kuma ya aikata za a rubuta masa laifinsa guda ɗaya in har Allah bai yabe na ba to kaga karamci ne na ubangiji mutum ya yi yin kyakkyawan aiki bai yi ba sai a ba shi bonus na lada in ya yi sai a rufa masa sau goma ya yi nufin yin mummuna sai bai yi ba sai a bashi lada guda idan kuma ya aikata na kuma sai a bashi zunubi guda to amma kuma wannan ya bambanta musamman gaba ta biyu an yi tafsirinsa kashi uku mutanen ba ɗaya suke ba ba kowa ne yake kan wannan mizani da wannan ma'aunin ba wanda ya nufin yin mummunan aiki ya kudurta kuma sai ji tsoron Allah sai ya bar aikin saboda Allah ku shi ne wanda wannan hadisin Abdullahi na Abbas ne yake wato a kansa tsoron Allah ne ya saka ya ƙi to sai Allah ta ala ba shi tukuncin lada saboda tsoron ubangiji da yake amma in ya zama to da ya yi aikin ba ne saboda yanzu damar ta kunce mun gane damar ta kunce sata ne zai ya lallaba zai yi ba tsoron Allah ne hana shi ba sai ya ga wani ya zo ta wajen za a gan shi ko ya ga mutum yana zaune a wajen sai ya lallaba sai ya koma bai yi sata ba to kuwa hukuncinsa ɗaya yana nan da zunubinsa na wannan yankunan mummunan aikin biyu ko zai yi zina sai bai samu damar ba yanzu ba tsoron Allah ne ya sa ba irin wannan idan idan idan misali a ce ya kaskashi biyu na cakuɗa a bayani shi wannan karo na biyu idan mutum ya yi nufin yin mummunan aiki sai ya zamanto wato damar ce ta kurce masa mun gani damar ce ta kurce masa ko kuma kawai ya ji ya fasa amma ba wai don tsoron Allah ba to irin wannan idan ya fasa ne ba wai don tsoron Allah ba ko kuma watakila mantawa ya bai samu yayi ba malamai suka ce zalahu wala alai ba za a dora mun da nibi wannan ba zai tsada ba amma kashi na uku shine wanda na ambata da a baya yana so ya yi amma kuma sai ya ga wani abu ya hana shi inda ba dan wannan mani'in ba zai aikata mun gane ko ba dan mani'in ba zai aikata to shi wannan daidai yake da wanda ya ya aikata laifin da yana za a sanya masa zunubi guda ɗaya shi ma a wannan yankunan da yi Allah wani ne shi ne yace ثم شرح ثم شرح معنى الدين الاسلامي الذي امر تعالى نبيه an yadda nasa ilaihi sannan sai ya yi sharfi ya yi ƙarin bayani da kanta ma'ana na addinin musulunci wanda Allah ta'ala ya umarni ga annabin sai ya kira mutane zuwa gare shi a tare da bayyana liman arada wasu kwato hakikatahu har sai ya zamanto ga wanda yake nufin ya shiryu hakikanin addini ya bayyana gare shi wa yudilla man arada dalalata bil intibasi kuma ya zamanto wanda yake nufin mata yanzu an fatar da shi ne ba tare da rikitarwa ba ma'ana ya fata ne a kayan san shi ma ba ƙara da Allah ta ala ya ce
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم هنيفاً وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومهياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فأنبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
Allah ta'ala ce duk ka jira musu ana tsari da Allah sallallahu alaihi wa sallam inna ni hadani rabbi ila siratin mustaqim bayan da aka ambaci tauhidi cikin wannan sura aka ambaci shari'o'i aka yi kashe dangane da bin tafarki wanda ya roƙe wa hanyar Allah to ina har ta karɓa in ma ba ta karɓa ba ka faɗa musu ni Allah ta'ala ya shirya da ni ubangiji na ya shirya da ni ila siratin mustaqimin zuwa da tafarki wanda yake mai tsakke dinan kiyama addini wanda yake mai kakke ai tsayayye mustaqima ai arrafa ne dinan tsayyima Allah ya sanar da ni addini wanda yake tsayayye shi ne millata Ibrahim Hassan Hanifa shi ne addinin annabi Ibrahim wanda yake hanifiya annabi Ibrahim shi ne alhanifa ana kiransa hanif saboda ya karkato daga dukkan addinai ya tsayo a kan tauhidi na kan duka ana lokacin da annabi ibrahim ya zo shi al'ummarsa ya same su suna da itikada mabambanta dangane da concept na ubangiji da damar su sun yadda akwai allah jirgin su ma sun yarda akwai Allah mamallakin komai mahalicin komai ko wani bangare daga cikinsu sun yarda da wani sannan waɗansu kuma suna bauta ma saurari ba kuma an ce saurari ana cin alkawaki musaba'a wasu nau'o'in taurari guda bakwai wanda akwai adawar zuhar akwai mushtara akwai zahara akwai asham akwai alkamar nau'o'i ne guda bakwai to wai sai suke da itikadin cewa waɗancan a sama motsinsu shi yake bitaminin abubuwan da ke faruwa a ƙasa da akwai alaƙa tsakaninsu da abin da ke gudana a ƙasa to amma su waɗannan alkawajibu saba'a sai a wasu sai suka ajiye musu kuma gumata wasu daraktin da suke bauta ma alkawajibu saba'a wasu kuma sai suka ajiye gumata gumata ne wakilai za a dinga bauta musu su ne tsani tsakaninsu da alkawajibu saba'a su kuma su ne tsani tsakaninsu da ubangiji shi yasa annabi kuma ya ce inna bi bari'un mimma ta abu nuna sai ce in zazzabi fatara kaga istisna'i da nan ya ke batin cewa Allah wanda yake fatar samawati wal ard yana cikin abin da mutanen su suke bauta kuma suna hadawa da waɗanda to mun san dai tarihin annabi Ibrahim da irin usulubin da ya da kowa sarki ma na maru shi ma yace shi ma abin bauta ne to kaga mun ga yadda annabi Ibrahim yayi muhawara da shi ko su ma waɗancan masu bautar taurari mun ga yadda ya yi da su masu bautar gunki su ma mun ga yadda ya yi da su to kada a ƙarshe gaba ɗaya da ya nuna cewa duk abin da kuke bauta wannan babu wanda ya cancanci bauta sai da inni wa jahatu wa jihiyya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al-mushrikeen ni yanzu na fuskantar da bauta ta zuwa ga wannan da ya halicci sama da ƙasa ya ƙagi halittarsu hanifan nan ne aka samu alhanafiyya yanzu ni na karkato daga dukkan waccan famata na na tsayi ga bautar Allah aqida ta tauhidi an tsaga ubangiji kawai to za ka shine nan Allah ta'ala ya wasiya kamar yadda wasu wajaje ya yi wasiya aka ce fattabi'u millata ibrahim hanifa amma Allah ta'ala sai ya kawo shi da siga na sabar ka ba su labarin inda ni hadani rabbi ila siratin mustaqimin ni ubangiji na shirar da ni zuwa da tafarki mai kakke dinan kiyaman addini wanda yake tsayayye millata ibrahim hanifa addinin annabi ibrahim wanda yake ya baro dukkan kwamacala ya tsayu da bautar allah kamar da Allah ta'ala ya ce wa mai yau gama annin lati ibrahim illa man safiha nafsa kaga nan wajen Allah ya nuna ba ne kin addinin annabi ibrahim sai wanda ya wautar da kansa kuma Allah ta'ala ya ce inna ibrahim kana ummatan wahida ay kana ummatan qanitan inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana min al-mushrikeen to nan yana nuna cewa annabi ibrahim ya ta annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da an yi wasiya a wajaje cikin qur'ani annabi ya bi shi a a ai ana nuna kamanceceniya ne dukkan annabawa baki ɗayansu min daga nuhin ila nabiyina muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim dukkan su akan tauhidi suke kare ta Allah barin dukkan wata kwama ta a tsaya ga Allah to amma ta irin jajircewar da annabi Ibrahim ya yi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya irin wannan jajircewa kuma an ambaci haka ne saboda su al'ummar da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin su gadawa su babbar gadawa su shine annabi Ibrahim kullum cewa suke cewa mu nahnu ala millati Ibrahim nahnu ala millati Ibrahim to shi yasa kafin aka nuna akwai tabayuni tsakanin abin da suke kari da kuma addinin annabi Ibrahim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake kan tafarki annabi Ibrahim inna awlan nas bi Ibrahim la tabina tabu'u hadha an-nabiy wan nabiyina amanu kaga sai aka nuna a haqiqa ga annabi Ibrahim annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wanda suke imani shi yasa ga ake kawo kwatance da shi wallahu ta'ala a'lam وما كان من المشركين ثم أن إبراهيم بذلك المشركين لم يكن إبراهيم منهم قط أن يتقف من أرواحه أن إبراهيم يتقف من جوار المشركين فالذي كذاب به حديث يا إبن مسلم إذا أبو أبدا النبي صلى الله عليه وسلم عشان أمثال بيته يكشي أصبحنا وأصبح الملك لله وفي الآية يكن أمر جوانا yana cewa asbahna ala millatil islam wa ala kalimatil akhlaq wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen yana daga cikin afkar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sabahan wa masa kuma sai Allah ta'ala ya ce ka kuma gaya musu inna salati ni fa sallata ibadata ina sarrafa ta ne wa nusuki da yanke yanke na da nake yi ina sarrafa shi ne wasu suka ce nusuk ana nufin aikin hajji da umara ala ayi halin wannan aya abin da ake tawajjahawa wa nusuki tana nufin yanke yanke saboda su mushrikai suna bauta wa gumaka kuma in za su yanka suna yin azabu ne da jerin layi sai Allah ta'ala ya ce ka faɗa musu ni ibada ta da zan yi sallah ta da kuma yanke yanke na da zan yi wa mahayaya da rayuwa ta baki ta ai hayati wa mamati da mutuwa ta lillahi rabbil alamin ya Allah ubangijin talibai kaga inna salati wa nusuki sai zama kamar yadda Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam fasalli bi rabbika wanhar kai sallah domin girmama ubangijinka domin bauta ma ubangijinka wanhar kuma yankan kama da za ka yi ka yanka domin wato girmama ubangijinka don haka yanka ana yin ne domin Allah subhanahu wa ta'ala to ka gaya musu rayuwar sallata da yanke yanke na rayuwa ta gudanar da ita ba ki dai ina yin ta ne don neman yardar Allah mutuwa ta abin da nake fata ya same ni mai kyawu ina yin ne don neman yardar Allah shine lillahi rabbil alamin la sharika la Allah ba shi abokin tarayya fi zalika cikin wannan kaga nan an ambata maka ibada kuma an ambata maka rayuwar baki ɗayan ta bi akmaliha ana sarrafa ta ne don neman yaudar Allah waje zalika umirtu da irin wannan kadai ta Allah tauhidin sa wajen bauta da shi aka mu umarni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon waɗanda suka mika wuya ai al-munqadina li amrillah min hadhihi al-umma waɗanda suka jayu suka sallama da umarnin Allah a cikin wannan al'umma domin ai sauran annabawa ma dukan su musulmai ne ko su ma za ka ga annabi yusuf alaihi salam ce to wafani musliman wa alhikni bisalihin za ka duka annabawa za ka ga sun ambaci kansu a matsayin almuslimun al'umman su ma a matsayin wa ala allahi tawakkalu in kuntum mu'minin can mu'mini ne da yanzu shi to za ka cikin wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine na farko wanda ya mika wuya zuwa ga Allah su domin shine aka masa wahayi a cikin kogon jira mutane ba su sani ba ya sallama ya mika da Allah subhanahu wa ta'ala kai shine farko wa awwalu ay awwalu man yusaru ila imtisal li awamirihi ne farkon wanda yake gaugawa yayi aiki wajen aikata umarnin Allah laisa min khasa'isihi wannan ba annabi ne yake banta ba bal kullu ma amruna bi kowa ma an masa umarni ya mi kauya zuwa ga Allah a wadancan ababe da aka ce ko inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ba da annabi kawai yake banta kai ma an maka umarni shi ne abin da ake nufi bal kullu ma amruna bi لأنه من كان سببا لهداية الأولين يكون قدوة يقتدى به duk wanda ya zama to shi ne sabbaba shari'a da wasu mutane da wani zama to abin koyi wanda ake koyi da shi ba ka an zai shi ake koyi da shi da wani da tsari wa mu'allim sai zama to shi ne jagora shi ne ko malami da man aslama minhum da duk wanda ya miƙa wuya daga cikin musulmai kurka kuma gaya musu a gaya wallahi an fi rabba yanzu wani Allah zan biɗa a matsayin ubangiji idan abin bauta ai la aqlubu ghayrahu ba ni dan wani Allah a matsayin abin bauta wa huwa rabbu kulli shay'in alhali Allah shine rabbu na komai rabbu shine wanda ya samar ya kaji halitta kuma yake tadbirinta kuma a karkashin ikon sa take shi yake sawa fata yadda ya ga dama to kan wannan shine rabbu to Allah ta'ala shine rabbu kulli shay'in rabbu kulli shay'in kowane abu ubangiji shine rabbu sa أي مالك ممن الشركة ولا تحمل كل نفس إلا عليها وسني قوة ري باتا أيك ترون زنبي كفاشي أكلتا إن أنت عليها وأكلت لها شين لاتا عليها أبن دي موكلتا وذاك ولا تكتب كل نفس إلا عليها وتري باتا أيك تلي كفاشي كان دي كفاشي wa ai kama abin da ba shi faɗa ne duk sun san da ya ja ruwa shi ruwa yake duka to haka hukuncin ya in an je wanda ya aikata laifi shi ne yake zaɓi wa an zaka laifin zaɓi illa ma sarrafa wala ta zai wa ga wata wata ukra wata mai ɗaukar nauyi ba ta ɗaukar nauyi ma'ana wata ma'abuciyar zunubi ba ta ɗaukar zunubin wata kowa na sai yake dauka Allah ta yabe mana nawa wala yusabu ahadun bi fi'li ahadin ba a kama wani da aikin wani kowa na sai yake jiga sai dai in shi ya sabbaba wancan din sai zama aikin sa ne ke in shi ya sabbaba shi ya fara yin iya shirya mutane sai sai kurkuya a wajen sa shi ya tsaro sai suka gani shi kenan sai zama to ɗabi'a a ajiyar na ma'aikin sun zo ƙarshe sai dai in shi ya sabba ba to a nan wajen sai ya zamanto kaji yanzu shi ma aikin sa ne ko shi ya saka ai aka ce alwaladu min sa'ain abiyi shi ɗa yana daga cikin aiki ne na umarsa wato idan ɗa ya zama mai nagarta to umarsa ne ya dora shi a nagarta idan kuma ya dora ɗa a nagarta ya koya masa kirki kuma sai ya yi kirki sai ya rayu a kan kirki to da aikin kirki da ɗan yayi uban yana da lada kuma idan ya bashi sakakadorai ya je ya koyi abubuwan tsiya to wannan sakacin nasa za a bashi zunubi gwargwadon sakacinsa a kayan amanar da aka bashi har ɗan ya zama dole lalatacce balle kuma ce shi koya masa in shi koya maka kuma shi ke dama shi ke kunna mashar kullum a jira shi ke kunna mashar dan ma sai koya akan gidanin ko kuma zai cin amana ko zai fita magana ƙarya in yana waya sai kwana biyu barka ne wallahi abin nan kana ina ne yanzu wallahi ina abin nan yanzu na muke kokarin shiga Kano kuma nan da yana zaune na ne yana zaune a gida yanzu da yi hakuri zo mun dawo dan yanzu mun ga shi muna kokarin shiga kuma nan sai yana ji nan sai yana ji uban ya faɗa har sai yana ji yanzu ka ga koya masa ƙarya ko inda wata ne ko ya faɗa ko bai faɗa ba ya koya eh ya koya ai ka san koyarwa akwai su malamin makaranta ya koya to shi kenan sai koyi irin wannan munanan ɗabi'u ko kuma zai wani abu na cin amana a kan gidansa an ba uban sako na naira dubu goma ya je siyo da ba kuma suna tafi da yaron akan mashin da aka je karuwa zai ya sai na dubu takwas sauran dubu biyun kuma sai ya sayi wannan sabuwa na da shi kuma dan yana gani karami ne amma ya gani da haka shi ma zai sa ha'inci a ransa ya koya to idan ya tashi ya zama babban mahalinci roman da ya dora shi in ya yashe asusun mutanen najeriya ya rike ta tsayewa to roman da ya koya ma na ka wala ta zama wajen wasu wutar wasu ba sai dai in ba shi ya saba ba amma wanda ya tsaya kan aiki to aiki shi yake biman kayan sa ثم إلى ربكم مرجعكم ثم سنزوا بأمنيكم أنت مريض الروح وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يبعض الأبواب game da abin da kuka kasance kuna yin safani cikin sa Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi ja'ala kum khala'ifal ardh Allah shi ne ya sanya ku mamaya a ban kasa jamu khalifa ay ya khalaqukum ardukum ba'da fiha Allah ya kuma yana sanya wannan su su ne wasu a hankali yake istifarabi ko a hankali ake ba ta sanin lokacin da muke wallahi ba ta san lokacin da ake ɗebewa jama'a yanzu kaga kana karami ta tashi a unguwar kudu kaga tsofaffi da sunan da waye da waye a hankali ana zarewa ana zarewa in Allah ya maka tsawon rayuwa sai ka waiwaya a anguwar ta ku kam ko kuma ma a garin sai ka ga bakka da aboki to sai wani koko yana kuka shi kaɗai yana hawaye baya sha'awar zuwa ko ina to a irin wannan yanayi zai ga tsoho yana kuka ba ya sha'awar zuwa ko ina saboda ya waiwaya a garin gaba ɗaya ba abokinsa da ku iyayensa da kakanninsa duk ya gan su to yanzu wani ne yanzu ya rage kenan a wannan generation a garin shi ne ko to kaga yanzu in ya tafi ai an yi istiqlal wani generation automatically ya tafi wani kuma ya mai mata gudu dan abin ai ba rawo yana da abin da simultaneous da yake zuwa to Allah shi ne yake muku wanci wa huwa alladhi ja'ala lakum khalaifan al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin kuma Allah ya jiji ta sashe mu akan tashi da waɗansu matsayi bilmali ko dai Allah ya jiji ta ku a dukiya da gana dukiya kan gidan ku ya zama attajiri sai ku kana ta fama da shi ba ne wanjani da matsayi wani nan da nan ya zo shi kafin a farka yana tsarari ya zama shugaba a cikin jama'a wa sharar wani kaga nan da nan ya zama ne daraja wani kowace ka zo tsarba ne an bari tsarbi wani ce sarauci ne ba a tunkarar wani ilmi wani kaga an ji tutar shi a cikin yau ka ta sauran dai matsayi da Allah ta'ala shi ne yake rabawa kaga wannan an yi rabbi ne aka ce wa rafa abakum fawqa ba'dhin darajati Allah ce da yaro ruwa kun fi ma a dauku dan ya jarraba ku cikin kowa abu da ya bashi ai a al'afu abin da kowa Allah ya bashi a gwargwadon abin da aka baka a nan jarrabawa ka ne in Allah ya baka a ƙasa wajen kowane ɓangaren matsayi a ce bakka da mulki bakka da kuɗi bakka da ƙarfi in an zuba iya muku ne ka to Allah ya barka a wannan matsayin ne don ya jaraba in Allah ya yi ka ka fi kowa kuɗi ka fi kowa mulki ka fi kowa abin nan ilimi an saka ka ne a wannan wajen da ka jaraba ka kowane matsayi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ba ba dan ya jarraba shi kuma sannan Allah ta'ala ya ce waje an na ba'abakun libba'abin fitnatan a tafiya sashen ku an sanya shi ya zama to jarrabawa ga sashi za ku yi hakuri a matsayin da Allah ya san ajiye ku ko kuwa ba ku ba kaga wannan an ce wa ba abu abakun ko ka ba abin da ba ya ce lebuwa kun saboda kurashawa suna kyashi a annabi a unzila alaihim dhikru min bayyina yanzu wanda za a saukarwa wahayi dudu a barku mun fi shi kuɗi mun fi shi shekaru mun fi shi daraja in mun yi magana muna da command a cikin jama'a da yawa shi ko ya tashi a cikin malaki yanzu ya ce shi za a miƙa wa kai ya zama to kaga wannan duk yana ciki in Allah ta'ala ya ba mu wani tagomashi na wani abu yadda da abin da Allah ya bashi kai ma ka gamsu da abin da Allah ya baka kai kokarin cin jarabawa sau da yawa sai mai dukiya ya kasa cin jarabawa kada ka yi sau da yawa kuma sai mai dukiya ya cin jarabawa kada ku kuma ya kasa cin jarabawa mai mulki ya cin jarabawa wanda ake mulka ya kasa wata ran kuma wanda ake mulka shi zai cin jarabawa mai mulki ya kasa to da haka kowa dai a matsayinsa ya yi gwagwarmaya dan ya ga ya cin jarabawa dan Allah ya ce ya yi hakan ne liyabuluwa kuma shi ma a taku dan ya jarraba ku cikin abin da ya ba ku na matsayi ai a taku liyuzhiral muti'a minkum wal azu domin ya bayyana da mai biyayya daga cikin ku da mai sako inna rabbaka samiul ibad lalle ubangijinka mai gaugawan azaba ne liman azabu amma ba ga wanda ya saka ba wa innahu la ghafurur rahim kuma Allah ta'ala ne gafara ne kuma shi ne yake قال يسوع في الآية cikin wannan aya yana sifatar bajiyya akwai sifofi na zakin Allah akwai sifatar bajiyya akwai sifatar fi'liya sifatar bajiyya akwai ikhtiyariyya sannan akwai ma'anawiyya wancan kuma sifatar fi'liya ita ake cewa al-ikhtiyariyya a wancan khabariya kashi biyu al-ma'anawiyya wal khabariya su ne sifatun zatiya nan kuma sifatun fi'liya ikhtiyari to a cikin nan wajen akwai sifofi na zakin Allah subhanahu wa ta'ala alwaru zati ala bina al mubalaga wannan aka kawo su an kawo su a tsari na mubalaga wa askadahu billahi aka tarbace shi da la wa ja'ala qabala inna as-sabiqa aka sanya kabara inna wadda ta fara zuwa sami'ul ikari ke sifatan jariyatan ala ghairi man hiya lahu siffa ce mai gudana amma ga wanda ya cancance ta ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala baya hukuma haka nan yana yin hukuma ne kawai ga waɗanda suka cancanci hukuma ma'ana sun aikata wani abu ne muƙabili Allah subhanahu wa ta'ala yake da su an kawo wannan ne tambayi ala annahu ta'ala ga kowa wahimi dan a fadakar da cewa Allah madaukaki da gafara ne mai jin kai wannan ita ce siffarsa ta rahama siffarsa ta karamci yakan bayar da ita ga duk wanda ya so amma azaba Allah yana yin ta ne ga wanda ya zafa mun gane ko أنه تعالى غفور رحيم مغفرة ورحمة مباركا فيهما كما يتمتك أجمع والنفق وعلى أنه معاقب بالأرض مسامع في العقوبة الله مدوكي yanayin hukuma ne ma'ana yanayin azaba ne a musayan abin da mutum ya aikata na laifi Allah yana hukuma ne da wanda ya zaɓi hukuma kuma a hakan ma musalin bil hukuma Allah bai rango ne a cikin hukumar ta ya saka ya ce walau ya'tibu Allahu nasa bima kasabu ma tarata ala zahriha min dabba in kaga Allah ya hukuma mutane to abin ya ce mutuka ne su suka zaba haka al magasabatu huwa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in ana so a nuna maka cewa gafarar Allah da jin kansa ba ta da iyaka a kan komai ba ta ta kai ta ga wasu ba komai ma yana tana hawa kansa وإقامه لا يكون إلا بعد صدور ذلك أما عذاب الثبات أساسا شيء حتى لو كنت أنت أي كذب shi ya saka cikin hadisin kudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna rahmati galabati min jihad rahama ta ita ce wadda ta rinjayi azabtarwa ya zo a cikin wani hadisi wanda imam muslim ya kawo daga abu hurairah wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ya'lamu al-mu'minu ma inda Allah min al-uquba ma sama'a bil jannati ahadun inda muni ya san abin da ke wajen Allah na azaba wani mumini da ba zai yi kwaɗayin ma aljanna ba saboda zai ga kawai ba aljanna ma kawai ba za ta yi inda an san irin tanadin da Allah ya na azaba mumini da ya san hakikalin ta to zai nemi da yana kwaɗayin aljanna ba ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما صنع أحد من الجنة كافر kuma da ya san. abinda Allah ta'ala ya tanada na rahama to da babu wani komun kafarcinsa da bai ɗaya bai tsammanin samun rahama wato ana nuna kowanne Allah ya tanada sa wadatacce to amma rahama ubangiji ita take yalwa ita take yalwa Allah madaukaki a irin wannan wajen kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai kara da cewa kalat Allahu min hatta rahmati Allah ya halicci rahama guda ɗari lokacin zai halicci ya halicci rahama sai ya halicce ta guda ɗari ɗai ɗai ɗai ɗai guda ɗari wa wada wahidatan baina khalqihi yatarahamuna bainahum sai ka guda ɗaya ya raba ta tsakanin halittunsa tun daga farko har ƙarshe aljanu ne mutane ne dabbobi ne kifaye ne tsuntsaye ne dukkan sai Allah ya raba guda ɗaya da ita ne suke tausayawa wani hadisi ma ya ce da irin da ne raƙuri idan yana tsaye sai ya haka zai ajiye kafarsa sai ya ji ɗansa a wajen sai ya ɗan gafe kafa saboda yana tausayin cewa in sai ya ninke kafarsa kan zai ji ciwo to duka wannan ɗabi'ar ta tausayin tana cikin wannan kaso ɗayan da Allah ya tafasta. saba'in da tara ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ajiye ta wa inda Allahi tis'atin wa tis'u saba'in da tara Allah ya ajiye su a wajensa sai ranar alkiyama ne ba ta Allah ta zama da ta wani to kaga nan wajen irin abin da Hausawa suke cewa wai an ciza ne an duba inna rabbaka sariqul iqabi wa innahu lagafurur rahim فمن الله جل وعلا عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم وتؤشي ذلك أقول الله بني سبحانه من رحمتك بياتي منا قرى سبيك كذا كما مدعي المحكم نمشي لك إن شاء الله من سورة سورة الأنعام وعليكم السلام Thank you.
da ubansa sai da ya uba ya baki kokarin sa wajen tarbiyyar da ɗansa ya duka abin da ya kamata ya masa dan ya jirgin da mutum ya zama wani da baya kan hanya ta yaron ya bauta ya yi ya yi ya yi ya yaron da ya dawo laifin da yaron ya yi wanda ya samu kamar a'a ana samun kamasho ne ai wannan jawabin naka ne ba kana na sanawa ba ne yawwa eh yawwa idan mutum ya yi sakaci a kayan tambiya sakacinsa ne ya saba ba sai ga misali misali zai ashar ya saba yin ashar a gaban yara sai suka koyi ashar to kaga duk ashar ɗin da suka yi shi yana aikata wanda ya taba ce musu ma laifi ba ne hasali mai yake a gaban su to kaje idan suka koya suka tafi an da shi tabbatin a sharfin da za su yi suna da zunubin su kuma yana da irin na ba da misali da ko cin amana ko yin ƙarya wannan su ne misalin da na bayar ku da so idan mutum ya yi sakaci a dalilin sakacinsa shi ne aka sami lalacewa to a nan ne laifi irin wanda yaro ya samu yake komawa kan babansa amma idan ya zama to shi ya yi iya kokarin duk abin da ya kamata ya yi kuma al'amarin sai ya zama to ya bauta saboda shirya a hannun Allah take to a nan shi ya kokarin ai annabi Nuhu alaihi salam yana da tsakan gare ne kafin shekara ce ɗari tara da hamsin ya yana wa amma ɗan sai zama kafin har da tuba ne ya zo ya ce ya bunayyar kan ma'ana wa ranka kun ma'al kafir amma sai ya ki wahala bai na hukumar mawuzi fakani min al-mukarrabi kaga a lokacin shi sai Allah ya nuna masa ya ce rabu da shi wannan fa ba jama'ar ka bane ba sa cikin wanda ne alƙawari zan tsira jama'ar ta ka ana nufin wanda suka yi imani da kai innahu laysa min ahlika Allah ce ba yana nufin ahalin shi ya fassara shi ahali iyalai shi kuma Allah yana nufin ahalin wanda suka yi imani da kai su ne naka to kaga nan sai a kama annabi Nuhu saboda kafircin da dan sai za a kama shi eh za a kama shi annabi Nuhu matarsa ma ta haince shi annabi Nuhu matarsa ta haince shi Allah ya ba da misali su ma dangane da su sai ce fa khana tabuwa suka haince su kaga sai zaman to laifin su bai shafi waɗancan ba tun a nan duniya ba su ne aka azabta su kuma wancan a kubutar da su kuma Allah ya nuna akwai farki a tsakanin su to don haka inda aka samu sakaci to a nan ne ake kama mutum amma idan har ba a samu sakaci ba kowa zai iya bakin kokarinsa kuma a ci gaba da addu'a kullum abin da nake ambatawa su yara tun ba a haife su ba ya kamata a so musu tarbiyya tun ba a haife su ba ake musu tarbiyya kuma ake musu addu'a asusunta ake musu tun ba a haife su ba na ɗaya za a musu uwa mai kyau in an zama musu uwa mai nagarta sannan a bi hanyoyin da shari'a ta ce wajen nema sannan idan an zo ko da faruwa a rika yin addu'a annabi ya ce idan har Allah ya tantarta ya shiga shaitan ba zai cutar da shi ba ko ka zai samu kariya ka ji tun ana ake masa tarbiyya tun ana ake masa tarbiyya kuma tun lokacin da yaro yake infant ana shayar da shi nono sai aka samu karatun alkur'ani sai kwakwajin sun ce yana rakin kama a cikin kwakwalwar yana jin jikin yana shan nono yana ji yana karatun alkur'ani yana zama a kwakwalwar da yana rakin kama tun a kwakwalwa yana more than subconscious to kaga irin wannan duk sai a dinga yin abubuwa kyawawa kyawawa kyawawa da wannan kuma tun yana karami sai a yi ta addu'a a yi ta musu addu'a Allah wa mutum da shirya da shi Allah ta haka bayan Allah suke yi wa aslash ne fi zurriyati kada abin da Allah haka da mutanen da suke ke don haka addu'a ake musu eh a yi ta musu addu'a wai jira za a yi ta lokacin da ya zo makangarewa ya zo makangarewa ana ta kokari ana ta kokari abu kuma ya zo nisa sai kuma a duku da addu'a kuma ana cewa a sa shi a addu'a ba a'a a masa asusunta a masa asusunta tun yana kan shirya a ita cewa Allah ka tsara masa shirya Allah kada ka sanya ya fitinu Allah ka aika masa addu'o'i masu kyau Allah wanda ke ka shirya mana da gobe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Salim. Gracias,